إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد روى الإمام ابن ماجه في صحيح في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بني قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد منها فاستشهد ثم مكث الآخر بعد سنة ثم توفي قال طلحة أفرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر من من منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأن لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال من أين تعجبون من أي من من, من أي تعجبون فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل, ودخل هذا الآخر الجنة قبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا في سجدة في السنة قالوا بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد ما بين ما بين السماء والأرض عباد الله هذا الضيف القادم ينبغي أن ينبغي أن نستقبله أعزم الاستقبال واستقباله اللائق يكون بأمرين أولا تجديد الحياة وتطهيرها ولا يكون ذلك إلا بالتوبة كما يقول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله سبحانه وتعالى قسم الله العباد إلى تائب وظالم وأوقع, وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ثانيا العزم بالنية على أنك ستصوم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا وأن, وأن تبيت الصيام إلى الليل لما روي عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له عباد الله ينبغي أن نجعل حياتنا في رمضان إيمانية صافية عن كل الشوائب لأنك لن تجد نفسك أحسن ولا أفضل ولا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان عباد الله إن لهذا الصوم آداب يجب مراعاتها فمما روي عن ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم لي وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصحب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه ومنه أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع ويقول جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك من عن الكذب والمحارم ودع وضع وضع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم يوم يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء عباد الله ينبغي في هذا الشهر المبارك الاستكثار من الإنفاق وفعل الخيرات وكثرة تلاوة القرآن فما فمما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ya ku ‘yan uwana musulmai hudbar mutayu zatta gangane ne da wannan bako wanda yake ziran mu nan da kwana hudun Allah kaddara insha Allah da kwai hadisi wanda ibn maja da ibn hibban suka hutar da shi ibn maja a cikin sunan din shi ibn hibban a cikin sahihin shi suka hutar da hadisin hadisi ne wanda aka samu shi daga ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu albishir da gidan aljanna shine Talha bin Ubaidillah yake cewa wa'ansu mutane guda biyu daga kabilar Bali sun zo sun gabato gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da niyyar su musulunta su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a yace a cikin su a kai tsaye a lokaci ɗaya suka yi mubaya'a suka yi musulunta gun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai ya kasance a cikin mutanen nan guda biyu ɗaya ya yi ƙwazo ya yi ƙoƙari ya yi tsananin ƙoƙari a wurin a wurin aikata ayyuka na alkhairi da wurin ɗaukar kalmar la ilaha illallah ana nan sai gashi na an an an an an kada ganga ta huta yaƙi ɗaukar kalmar la ilaha illallah wa'annan mutane guda biyu suka huta fagen yaƙi wanda ya yi ƙoƙari a cikin wannan mutanen guda biyu sai Allah ya kaddara ne ya yi mutuwar shahada a wannan yaƙin da ya huta shi kuma wanda ƙoƙarin shi bai kai ba wannan na farkon ba Allah sai ya jinkirta shi tsawon shekara guda Allah bai amshi ranci ba har sai da Allah ya gwada ne watan Ramadan ya azumce shi bayan shi kuma Ubangiji ya ɗauki ranci shekara guda tsakankaninsa tare da wannan na farko wanda ya yi shahada Walha bin Ubaidillah yake cewa wata rana yana barci sai muhulki waɗannan mutanen nan guda biyu ga su nan sun zo bakin kofar gidan aljanna shi ma yana bakin kofar gidan aljanna za su shiga suna nema a musu izini su shiga ya ce kai tsaye sai wani mai hutarwa ya huto daga gidan aljanna sai ya yi wa wannan mutumin wanda ya yi shi ne ƙarshen mutuwa akan wannan wanda ya yi shahada mutumin nan na biyu wanda ya yi jinkirta tsawon shekara guda bai yi mutuwar shahada mutuwa irin wanda kowa yake mutuwa a gidan shahada ya yi mutuwa aka kai aka binne shi sai mai hutarwa daga daga gidan aljanna ya huto sai ya yi wa wannan mutumin wanda ya wanda ya mutu bayan shekara ya yi izinin shiga gidan aljanna ya ce da ya shiga ya sake hutarwa wannan mutumin sai ya yi wa wannan wanda ya yi shahada ya mai izinin shiga gidan aljanna da ya sake hutarwa sai yake cewa kai lokacin ka bai yi ba ka koma lokacin ka bai yi ba shi tsamha abinda wannan mai ba da izinin yake faɗi bai kenan ya ce da ya tashi washe gari sai yake bai wa mutane labarin abin da ya gani na daga abin ban al'ajabi yaya za a ce mutumin da ya yi shahada a fagen yaƙi mun san irin martaba irin daraja wanda wanda ya yi shahada yake samu a ce he da aka yi wa wanda bai yi mutuwar shahada ba ya jinkirta kamun ma wancan ya mutu aka yi izinin shiga gidan aljanna sannan shi aka zo aka yi izinin shiga gidan aljanna Walha yake cewa in na bai wa sahabban manzan Allah labari sai su ringa al'ajabi yaya za a yi wani ya girgayi wani bayan an sani ya yi shi kwazo ya yi shi ku ya yi shi kuzari wurin ibada wurin ɗaukar kalmar la ilaha illallah kuma ga shahada a lokacin nan labari sai cin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da sahabbai suke waɗi kuma ga irin al'ajabin da suke manzan Allah sai yake cewa ni yake ba ku ni yake ba ku al'ajabi akan wannan mutanen guda biyu suka maimaita ne abin da yake ba su al'ajabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin wannan wanda ya mutu daga ƙarshe wanda aka fara ne aka fara mai izinin shiga gidan aljanna yace shin ba ya zamana ba bai mutu ba kamun wancan na farko wanda ya mutu ba tsawon shekara guda ba sahabbai suka ce kwarai ba manzo Allah yake cewa shin ba ya rufi watan Ramadan ba yayi ya sallaci watan Ramadan ya azumci watan Ramadan yayi sallolin da suka dace ya sallata a cikin watan Ramadan sahabban manzo Allah suka ce kwarai ko ya manzo Allah eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to ku bari in faɗi muku tsakankanin su ma a cikin gidan aljanna tazarar da suke tazarar da take tsakankanin su yace tazarar abin da yake tsakankanin sama da ƙasa idan muka leka wannan hadisin ni yake bamu yana nuna mana irin ni'ima da ubangiji yake yi wa bawa idan ya jinkirta shi har watan ramadan ya shigo ya shiga watan ramadan ya azumce shi da haka mu dawo mu gode mu jaddada godiyar mu gun ubangiji akan wannan ni'ima da yake shirin ya yi mana gashi nan nan dan lokaci wanda bai ta kara ya karya ba za mu shiga cikin wata watan da yi kowane wata a cikin watannin shekara watan da ubangiji yake sabkowa watan da ake kullin shaydanai watan da albarka da alkhairai suke sabkowa a cikin shi wannan ba karamin ni'ima ba ce bawa ya samu kai shi gashirin ya riski watan ramadan kuma ubangiji ya datar da shi da bautar da suke ciki bauta wadda take karɓaɓɓa kuma ya azumce shi har zuwa ƙarshen shi wannan ni'ima ce wadda kowanne daga cikin mu ya dace ya yi ƙara yi wa ubangiji godiya akan haka da yawa daga cikin wanda muke tare da su wa'ansin muna sallah tare da su anan babu su a yanzu kuma yadda za ka bincike shi ko ka tarda shi ko ka tambaye shi wallahi yana gurata a ce ya sake dawowa an asibci wannan watan da shi wannan shekarar da shi to gashi nan Allah ya datar da mu ga mu nan za mu azumci wannan lokacin da ikon Allah kenan mu ƙara gode wa ubangiji ya ku yan uwana musulmai lalle wannan bako ne wanda yake mai karamci wanda gashi nan yana yana kunkusa mana koha da haka mu yi kokari mu tarbe shi da tarba wadda ta dace da shi tarba ta farko shine mu yi kokari mu meda mu jaddada imanin ku mu tsarkake zukata mu mu tsarkake gangunan jikin mu da dukkan mu an sulan yika wanda muka aikata a can baya ya kasance lokacin da zamu shiga wannan wata lokaci ne wanda zamu shige shi ne babu wani zunubi babu wani kurakurai babu wani abin da yake tsakanin mu da mu da ƴan uwan mu dukkan su mun meda shi ne saboda mu saboda mu samu garantin amsa addu'o'in mu da ibadodin mu shi san ya ubangiji yake bayyana mana tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai ku tuba dukkan ku ga baki ɗaya zuwa ga ubangijin ku ita kuma wannan tuban labudda ta kasance an hada mata sharuɗa guda shidda na farko ya kasance wai ba dan wai wannan watan bane ba zai shigo ba ka tuba in watan ya wuce kuma ka dawo kan iyaye sheke ɗayanka da kake yi a'a ka tuba dan Allah dan wanda ka san ka mai laifin ya cancanta a tuba zuwa gare shi ka tuba dan shi na biyu ka yi nadama ayyukan da ka aikata a tsawon wannan shekarar ko a tsayin kwanaki wanda suka gabata ka yi nadama lalle ba za ka sake lalle lalle ba za ka sake komawa zuwa ga wannan zunufan ba da kake aikatawa sannan kuma baya da haka ka yanke ka datse kai tsaye akan wannan laifin da kake aikatawa na hudu ka yi kokari ka yi kokari ka kiyaye ka ka cika daga cikin sharaɗin ya kasance kayi tuba kamun lokacin da rana za ta fito inda take faɗawa sannan kuma na gaba ka yi ƙoƙari kamun ranka ya zo gargara lokacin da mala'iku suka halarto za su hujja maka rai a lokacin nan ka ce ka tuba wannan tubar ka ba ta cikin tuba wanda za a amsa idan ku an amshe ta to a tubar fir'auna ma da an amshe ta lokacin da aka zo shi ma ya ce na yi imani da wanda annabi waron da mutanen banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma daga yau musulmi ne ubangiji yake cewa a yanzu bayan da ka sheke ayaka kayan abin da ka ga dama an yi ta maka nasiya kai imani kai imani ba kai imani ba sai a yanzu lokacin da mutuwa ta zo ka ce a lokacin nan za ka yi imani to wannan lokacin an liƙe ƙofar ba da haka ni kokari mu cika sharaɗar tuba kuma idan ya kasance tsakaninmu da mu da ‘yan uwanmu abokan zamanmu da kwai wani laifi ko da kwai wata amana da aka ci ko wani abubuwa da aka yi ka ka yi kokari ka nema dan uwanka ya gafarta mu ya yaye maka kasancewa ka shiga cikin wannan wata kana tsakatake abu na biyu shi shine mi dauniya lalle zani wannan azumin zani yi shi ne dan Allah ba dan wai wani mai gida na ba ya ga in banka azumi bai baka abinci ko kuma wani abu makamancin haka a'a zakka yi ne dan Allah kana mai imani da ubangiji ka ne ya shar'anta maka wannan azumin kuma da haka kana mai imani kana mai kirda da ubangijin ka za ya sakanta maka akan ranakun da kai azumi na wannan wata na Ramadan kuma kai kokari ka sanya niyya a kowane dare ka yi niyyar lalle washe gari za ka azumci wannan gidan ubangijin kai ƙara taimaka maka ya ba ka karshe shi na azumtar wannan gidan kama hadisi yanda ya zo daga hausa da rawaito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda bai kulla niyyar bayin azumi ba kamun ketarwa alfajir ba to ba shi da azumin wannan gidan labudda mutum ya kasance ya kudurci niyya a rana a daren da za a yi kamun zawa alfajir lalle za a azumci wannan gidan ya ku ƴan uwana mu sani lalle wannan lokaci wanda yake gabatar na wannan wata ne alhurma yana da kyau mu canza rayuwarmu da irin rayuwa wanda muke yi a jiya mu dawo rayuwa wadda take tsarkakakka sani da tsarkin wannan wata ya kasance mun nisantar da kanmu da dukkan wani aikata wa azizin bubuka sani da ba wani lokaci wanda bawa yake tarari ke samun kanshi lokaci wanda yake na annashuwa mai fadala mai jin daɗi kamar watan ramadana ka leka ka gani ka kiyasta yanda halin ka yake a wajen watan Ramadan da halin ka yanda yake a cikin watan Ramadan yanda kake jin jikin ka shabat yanda kake nisantar zulubbuka yanda kake kusantarwa zuwa ga ubangijinka to kai kokari kai ka ka ka ka kai profite da wannan lokacin ka ƙara tsarkake ranka ya kasance ko bayan watan Ramadan din ka lazumtu ko ka saba da irin wannan ibada wadda za ka huce a kanta ya ku yan uwana musulmai lalle azumi yana da wa'ansu na dubbuka ladabin nan daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zan mu zano ɗin kaɗan daga cikinsu saura kuma malamai suna ta karantar da mu. Daga ciki da kwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya fitar da shi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa hadisi ne kudusi shi ma da gungun wani shi yake cewa dukkan wani aiki wanda ɗan adam za ya aikata karan kan shi ne amwanin yana komawa kan shi ne kan shi za a rubuta mai lada an san kaza in ka aikata ga abin da za a baka. ya ce sai dai azumi ya ce shi azumi na ubangiji ne yake cewa kuma shi yake sakayya akan akan akan akan irin ladan da ya kamata ya goye bawon shi da haka duk lokacin da za ka yi azumi ba wani lada wanda za a ce gashi nan ga abin da za ka samu wannan ubangiji zai diba ɗawainiyarka zai diba niyyarka ya baka ladan da ya dace da kai yake cewa shi yake sakanta wa bawa yake cewa tabbas idan ya kasance ranar azumi yake cewa da gaske hadisi yake cewa azumi garkuwa ne idan bawa ya ɗauki azumi za ya samu ya samu garkuwa na dukkan wa'ansu abubuwa wanda za su rinda kai kawo a cikin rayuwar shi yake cewa baya da haka idan ya kasance ranar azumin ɗayan ku ne yace to yayi kokari yayi hattara kada ya kasance ya ringa yashishin zance zancen da ba shi da amfani yana faɗar abin bambu wannan batsa da abubuwa wanda ba su dace ba yake cewa baya da haka kan da ya ringa ihu yana ɗaga murya yana abubuwa wanda ba su dace ba yake cewa idan wani ya zo ya zage shi ko ya ci mutuncin shi ko ya ci kwalashi a lokacin nan wanzu Allah ya ce shi mai azumin ya ce wa wannan mutumin ni mutum ne wanda nake azumi ba na son hayaniya yake cewa baya da haka yake cewa na rantse da wannan garan da Muhammad yake hannun shi yake cewa wallahi doyi na bakin azumi ba na na bakin mai azumi yace wallahi ya yi kamshin almiski a gun ubangiji wannan dan yawon wannan doyin da yake dan waruwa nan da yake fitowa daga bakin ka albarkacin baka sakoni ba yake cewa wallahi ya yi kamshi a gun ubangiji na daga na daga almiski yake cewa kuma ummadi muku wallahi mai azumi yana da wa'ansu burin cicika guda biyu farin cikin shi na farko ya ce lokacin da aka kawo kayan buɗe baki an kawo komi mutum yana jin daɗi tun daga asuba har zawa da haɗawar rana kana nan kana fama da azumi ga kayan daɗi na an kawo yake cewa a lokacin da zai zace wani ko da mutum bai samu ba abin kirki ba amma dai rai zace wani wannan haka ubangiji ya ya ya ya ya dora mu akan wannan fitara yace kuma farin ciki na biyu lokacin da bawa zai haɗu da ubangiji ce za a ce mai ga waccan kofar ita ce kofa ta masu azumi ka kai ka shiga gidan aljanna daga ita wani farin ciki ya kai wannan farin ciki haka idan muka leka hadisi na gaba shi ma daga imam imam bukhari ya wutar da shi hadisi daga abu hurairah yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wallahi duk wanda bai bar fada ba wanda take ta zirba fada wanda take ta ƙarya ba yake cewa ko kuma aiki da ita to ubangiji baya buƙatar cin baya buƙatar rashin cin shi baya buƙatar rashin shan shi aikin banza ya aikata a wannan gida wannan ya zama to wajibi yanzu tsarkake kawunan mu akan wada wadda take ta banza wada wadda za ta muzanta wani ko kuma waɗansu ayyuka wanda za su ɓata mana azumin mu haka idan muka leƙa da kwai hadisi wanda shi imamu abu huraira shi ma ya rawaito shi yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da yawa masu tsayuwar dare masu tashi su yi tsallasa su yi salloli na dare ya mulaili ya ce wallahi ba su da wani rabo illa ko rashin barci ba wani lada da za su samu yake cewa kuma da yawa masu yin azumi ya ce za ka same su ba su da wani rabo illa yunwa kurum da suka yi da suka da suka sha ta tsawon nina to kai kokari ka kiyaye kanka kan da ya kasance tutu banza ce kake aikin banza ne kake kai kokari ka kiyaye dukkan ladubba wanda aka ce maka ka kiyaye su dan ka samu raho dan ka samu ladan wannan azumin ranar da ka azumta da haka duk wasu abubuwa wanda ba su dace ba kai kokari ka nisance su Jabir bin Abdullah yake cewa lalle manzo Allah sallallahu lalle mutum idan za ya yi azumi ya kasance wai ba wai bakin shi bane ba kadai ba cikin shi bane ba ya hana cikin shi shi da sha ba shi kadai bane za ya yace tilas ya kasance jinka sai yayi azumi ya kasance ba komi ba za ka ji ba duk abin da aka haramta maka saurara kai kokari ka nisance shi haka idanuwanka duk abin da aka haramta maka kalla kai kokari ka nisance shi haka harshen ka duk abin da aka haramta maka faɗa ƙarya ce wadan zirce wadan wani abu wanda yake haramun ne kai kokari ka nisance shi cutar da wani hatta da boyinka wanda yake maka aikatau a cikin gida bai kamata ka cutar da shi ba ka yi kokari ka ɗauke mai na daga yau na yau nan da kake ɗora ni a da kamun watan azumi kai kokari ka daidaita ni ayyuka shi ma din ya samu wannan fadara ya samu karshashin yin wannan azumin shi ma ya samu ladan wannan azumin yake cewa ya kasance ranar da za ka yi azumi ya kasance da koyin nutsuwa da dadin nutsuwa a tare da kai ka a ganga kana ta hayaniya a matsayin ka mai azumi a ganga kana ta barankaura kana yin can kai ne can kai ne can ka yi kokari a same ka cikin nutsuwa da dadin nutsuwa lokacin da kake azumi yake cewa kuma ka shaidanka kadda ka sanya ranar da kake azumi da ranar da baka azumi ya kasance dukkan su rana iri ɗaya ce a'a ya kasance ranar da kake azumi duk wanda ya san ka ya san ya duk wanda ya ganka ya san lalle wani yana azumi da kun nutsuwa a tare da kai ya ku bayan Allah da kai wa'ansu abubuwa wanda ya kamata a ce mun lazamce su a cikin wannan wata na a watan Ramadan shine ɗaya daga cikin su shine mu yawaita mu yawaita ciyarwa siyaswa na daga uba abinda ubangiji ya bamu ni yawaita ayyuka na alkhairi ni yawaita karatun alqur'ani hadisi ya huto daga imamu bukhari imamu bukhari ya hutar daga hadisin hadisin abdullahi bin abbas da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi kyautan mutane mafi kyautan mutane har yanzu duniya bata ga wani mutum ba wanda yake kyauta ba kamar kyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba a samu ba anan gaba mutumin da zai ɗauki raƙumi ɗari ya miƙa wa mutum ɗaya ya ɗauki can ya miƙa ya ɗauki ba wani abu wanda zai shigo hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce na al'umma shi yake cewa wallahi bai taɓa ganin mutum ba wanda ya fi kowa kyauta ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bari in haɗi muku manzon Allah nan duk irin wannan kyautar da ake haɗi maka yana yi yake cewa idan watan Ramadan ya zo to ya fi kowa kyauta yace lokacin da Jibril yake zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lullullullun kowa take yi so miliyan yake cewa Jibril yana zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare su yi bita ta alqur'ani su yi tilawa ta alqur'ani ta haka kenan yana da kyau mu yi kokari karanta alqur'ani dan abin da ka sani kai kokari kai ta mimeta shi kai kokari kai ta mimeta shi ba wani harafi da zaka karanta a cikin alkur'ani ba ce duk harafi ne an baka lada goma to irin wannan da ya basa a cikin wannan wata mai alburba mai fadala bai kamata ba a ce ba kayi kayi kayi rauni ba akan haka ba kai kokari ka yi kokari kai ka ka ringa bi da alkur'ani kana tilawar shi sannan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan aka ce maka watan Ramadan ya shigo yace ina iska wanda ake sakin da alherin ta kai ko ina yace wanzu Allah ya yi iska alheri yace yanda yake kyauta yace wallahi ya iska kaci iska ce wanda take sakakka idan ubangiji ya bude iska da kai wanda za a ce a da kai wanda aka shafa kance shi wanda ba ya samu ba kowa sai ya same ta kuma kowa sai ya shake ta to yace manzon Allah kamar kace iska ce wanda take sakakka lokacin da watan Ramadan ya zo haka yake alheri da haka salaf suna yi suna yin asusu lokacin da wajen Ramadan diddan lokacin Ramadan idan ya shigo su ciye su da abin da suka tara daga wannan wannan asusun da suka yi siye su wannan dan abin da za ka bada ka kirayi wani ya zo gidan ka yi buɗe baki ka kirayi mutum ɗaya mutum biyu wallahi waɗannan mutanen da ka ɗauki yaunin shan ruwansu to ubangiji za ya ɗauki ladan da ya ba su ya baka na daga azumi ba tare da su an rage musu ba daidai da lada guda ɗaya ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi ne ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana to ina zammi ina ina zammi sakaki da irin wannan gara basa wani yana da halin ya dauki dawainiyar mutum goma a kullun su yi a su ruwa a gidan shi ka kiraye su mana kai za ka amfana da su kai in kai zaka himorar su akan akan akan su abinda zaka ba su saki saboda dukkan ladan in lada miliyan aka ba ma wancan to haka za a dauka kai ma a baka albarkacin ka shayar da su ka bude musu baki to haka mu yi kokari mu yawaita ciyarwa mu yawaita yawaita yawaita karatun alqur'ani dukkan wa'ansu ayyuka na alkhairi mu kokari mu yawaita su a cikin wannan wata wata wannan wata wanda za ya shigo wata na ramadana muna fata ubangiji ya sadar da mu da watan wannan nauran na ramadan kuma ya ba mu dama azumta su muna masu koshin lafiya kuma ya ba mu ladan da yake cikin su kuma ya sanya muna daga cikin yantattu a cikin wannan wata na ramadana abu ne wanda bai taka kara kara yan kwanuka ne kamar gobe ka ji an ce an kama to kai kokari ka kyautata niyyarka ka tuba zuwa ga ubangijinka ka nema ubangijin ka ya rangwanta maka duk abin da ya gayi ya wakana ka gabato huskar ka diddan ka ci moriyar wannan wata wanda a halin da idan ka yi ibada ubangijin ka zai amshe ta da hannu idan ka yi addu'a ubangijin ka ya amshe ta da hannu idan ka yi ciyarwa ubangijin ka ya amshe ta da hannu Allah taimake mu ya datar da mu ya bamu kyakkyawa a wannan duniyar a gobe kiyama ma ya bamu kyakkyawa ya taimaka mana ya ƙara datar da mu a cikin ibadodi wanda suka dace ayi a cikin wannan wata Ramadan